يريد الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون na'am mala yace wa nuthbitu al-khilafata muna tabbatar da khilafa khalifanci bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna tabbatar da shi awwalan farko da Abi Bakr ne Siddiqi radiyallahu anhu ga Abdullahi ibn Uthman Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Bakr ibn Abi Quhafa shine Abdullahi ibn Uthman Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato an ambaci abubakar siddiq an mai laƙabi da as-siddiq kamar yadda yake cikin musnad na al-imam ahmad lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka yi tafiyar dare da shi da ya dawo ya gaya wa shawa halin da ya tsinci kanshi a jiya da kuma inda aka tafi da shi to sai zamanto sun kasance cikin tababa suna shakka waɗansu daga cikinsu ma sai suka yi ridda to sai suka tafi wajen abubakar suka ce shin ka ji abin da abokinka ya faɗa wai an yi isra'i da shi an yi tafiyar dare da shi jiya wai har an tafi baitul maqdis amma har an huce na kai ka gaskata shi ce ya faɗa ba ko bai faɗa ba suka ce ya faɗa ya ce to na gaskata shi ina iya gaskata shi cikin abin da ya faka usaddiquhu fi khabari samai fi ghudwati aw ashiyati labarin sama idan ya bani da safa ko da burci ina gaskata shi idan ya ce ya ga ya tafi baitul maqdis a dare ɗaya ai ba ma abu ne mai wahala wa ma zalika ala allah bi aziz to daga wannan rana aka ambace shi as-siddiq to abubakar ne siddiq yana da kwai mawaqif tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu tun da ransa ya nuna cewa shine afdalu afdalu sahaba ala al-itlaq shine abubakar kamar yadda hadithin Amr ibn al-As wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim ya tabbatar lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam yana da Amr ibn al-As a matsayin shine komanda na gazwatu zati salasi yace sai nazo wajen ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda na ga yanda ma'aiki ya sa na a jiki tunanin shi shi Amr ibn al-As mazala ya fi son shi sama da sauran kowa cikin sahabbai sai zo wajen ma'aiki ya ce mishi ya rasulullah ayyun nasu habbu ilaika cikin mutane wa ka fi so ya ce aisha yari na na aisha inda cikin mutane na fi ko na fi santa faƙultu minar rijal a gurbin al'as ya ce sai da ce maki a'a ba wai cikin matanka ba ina nufin cikin mazaje sahabbanka wa ka fi so ce abuha mahaifinta ai tun da ta zamanto ita ce wanda na fi so to mahaifinta shi na fi so cikin mazaje قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخره ce sannan kuma waye ce Umar sannan waye ce wani yace kai ce sai ne shiru kana je a sado ne cikin karshe ne ce to alhamdulillah da tashi na shi ga hadithin Jubair ibn Mut'im wanda yana cikin Bukhari da Muslim wata mata ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ta tambaye shi wani abu fa amara an tarji'a sai ce mata je ki dawo faqalat in ji'tu wa lam ajidka ka annaha taqulu al-maut qala in lam tajidini fa ati ababakri mazala ce mata ki dawo lokaci kaza tace to ba ni labari idan nazo bin same ka ba tana nufin idan nazo Allah yayi maka cikawa wajen wazan tafi yace idan har kika zo bana nan ki tafi wajen Abubakar mun gane da kyau sannan kuma ga hadithi na Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud lokacin da yazo yake yi wa nana Aisha radiyallahu anha tambaya game da rashin lafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta karshe nana Aisha radiyallahu anha ta ce mishi taqulan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala asalla an-nas qulna la ya rasulullah qala da'u lima fi al-mikhdab قالت عائشة ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوع فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا يا رسول الله هم ينتظرونك والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الأخيرة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama da jikinsa ya rikici ya ce mutane sun yi sallar isha suka ce a to da ƙarshe ya ce ku zuba mun ruwa a cikin daro aka zuba mai ya yi wanka sai ya tafi ya motsa sai ya faɗi ya suma hallo da ya falka ya tambaya mutane sun yi sallar aka ce a yara suna suna jiran kare to da ƙarshe da ya ce to a ji a cewa abubakar yi wa mutane limanci na na'isha ta ce fakultu ya rasu lallai ina ababakarin idza qama fi maqamika lam yusmi' an-nas min al-bukai famur umar fa yusalli fa qala muru ababakarin fa yusalli bin-nas ce ba umar ba ce a ce abubakar na na'isha ta ce fakultu li hafsa ta quli lahu inna ababakarin idza qama fi maqamika lam yusmi' an-nas min al-bukai قالت حفصة ففعلت فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس أرواية بخاري قالت حوصة ما كنت لأصيب منك خيرا wato na na hausa ta faɗa wa na na aisha a kin faɗa min maganar da na faɗa wa ma'aiki kuma ran shi bai ji daɗi ba to da ƙarshe abubakar ɗin shi ya yi sallah da kuma hadisai da dama wanda suke nuni akan cewa abubakar shi ne kamar yadda maza Allah ya ce fa hal antum tarikuna li sahibi lokacin da rigima ta haɗa su da shi da Umar na Khattab wata rana abubakar ya bai wa umar haƙuri ya yadda to sai zo wajen ma'aiki ran shi a jigace sai manzo Allah sallama ya ce wannan wannan naku ya zo cikin damuwa ce ya rasula kana bayni wa baina umar shay'un fa asra'tu alaihi thumma inni nadamtu thumma inni nadimtu fa sabbartuhu fa lam yasbir fa sa'altu an yaghfira li fa lam fa lam yarda fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghafara Allahu laka ya ababakar shikenan sai kuma Umar din shi ma yayi nadama din akan ya za a yi halma Abubakar ya nemi ya hakuri ya bashi hakuri kuma yace ba zai hakura ba sai ya tafi gida Abubakar ya tambaya yana da aka ce a bayana ya sai inda yake sai ya zo wajen ma'aiki yana zawwa sai ma'aiki ya cika ran shi ya baci Abubakar da ya garan ma'aiki ya baci sai ya durkushe akan goyo sai ya ce ya rasu bal ana kuntu azra ya rasu ni ne na shiga gonarsa ni na ci haƙƙinsa adala ce inna allaha ba'athani ilaykum fakadzabtumuni wa saddaqani abubakar wa wa a'tani malahu wa wasani bi malihi fa hal antum tarikuna li sahibi kamar da yake cikin sahih bukhari mun gane da kyau tafdilan lahu wa tusawwada fifiko ga abubakar wa taqdiman da kuma gabatar da shi ala jami'il umma akan dukkanin al'umma gabaki daya ba wani wanda yake wato kunnan doki da abubakar cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam thumma li umar ibn al-khattab sannan kuma wanda ya biyo bayansa cikin farala sannan kuma cikin khilafa shine umar dan khattab Allah ta'ala ya kare da da shi saboda umar shi ma wani jarumi ne cikin jarumai din akwai hadisi da dama wanda suke magana akan faralarsa to amma za mu kawo hadisi daya zuwa biyu wanda sun tabbata cikin Bukhari da Muslim ba dan wai su kadai bane ma cikin Bukhari da Muslim ne amma akwai da yawa wanda fififi sunan da sauransu Abu Sa'id al-Khudri yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya wa alaihim umsun minha ma yablughu sudiyya wa minha ma duna dhalik وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين wato baban da yake bayani dangane da shaidar da ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya yi wa abubakar cewa yana da kwai addini azala ce wata rana ina barci na ga mutane ana ta bujiro min da su suna sanye da riguna wani rigarsa daga wuyansa iya abin da ya ka kirjinsa ne iya tsawonta kenan wani kaɗan daga kirji ta yi ƙasa wani kaɗan ya ce sai aka zo hucewa da umarnin khaddam sai na ga rigar shi har ƙasa yana majanta sahabai suka ce arsula mai ka fassara wannan mafarki na kai ce addini duko da addininsa wato umar dan khattab yanda ya zamanto a cikin addini ya zama dodo abdullahi dan mas'ud ya ce ma zilna a izzatan munzu aslama umar mu kasance ba muna cikin girma da waya tun lokacin da Umar dan Khattab ya musulunta saboda musuluncin Umar dan Khattab ya baiwa musulunci damar wato karfin da babu shi a lokacin Umar kuma manzo Allah sallama ya addu'a Allahumma أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بأمر بن الخطاب من قال لكو بعمر بن هشام بأمر بن هشام أو أو بأمر بن الخطاب من قال لكو سبود أبو جهل من عمر بن هشام سيكما لعثمان بن عفان سي عثمان الله يقاري دار شي ذو النورين Usman shi ma yana da kwai fada'il nasa kamar yadda suke cike da littattafai na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cikin sunan na a cikin jami'u tirmidhi hadithin abdurrahman ibn samura Allah ta'ala ya kare da da shi abdurrahman ibn samura yace جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش الأسرة فوضعها فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره وهو يقول ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم yace Uthman dan Affan ya zo shi ranar da za a tafi yakin Tabuka ya kawo dinari dubu sai ya zuba su akan cinyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ni da idona na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana jujjuye wannan dinarin yana cewa ma barra Usman ma amila ba'da yau ba abin da zai kawo Usman dan afani cikas dukkan abin da zai aikata bayan wannan lokaci bayan wannan rana mun gane da kyau sai kuma thumma li ali bin abi talib sannan kuma ali bin abi talib ali bin abi talib shi ma yana da kai fada'il da dama wanda alquran wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su daga ciki lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin tabuka zai fita ya saka ali ibn abi talib ya zamanto shine khalifansa a madina sai ali ibn abi talib ya ce ya rasul atu khalifuni fi nisa'i was-sibyan fa qala ya ali ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di gane da kyau na'am وهم الخلفاء الراشدون waɗannan manya-manyan guda hudu sune al-khulafa'ur rashiduna wanda hadithun al-irbad bin sariya as-sulami wanda yana cikin sunan abi daud ya tabbatar alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin wal a'immatul muhtaduna sannan kuma sune limammai waɗanda suke shiryayyu masu kiran bayan Allah zuwa ga hanya wanda take ta shirya na'am وعن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر وشر وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين وأن العشرة, وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة متون قوما واند ما أيتي صلى الله عليه وسلم يأم وشسونانسو وبشرهم بالجنة سننكم يمسوا البشر دا الجنة يباس ساتبكينا الجنة نشهد لهم بالجنة za mu yi musu shaida da cewa lalle suna da kwai garantun aljanna alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akan yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida din ya ba su gidan aljanna tun suna da rai kuma ya ambace su wato ana ce da su al'asharatul mubashshiruna bil janna ba wai dan su kadai bane aka yi wa bisharar aljanna saboda dai mazala ya faɗi sunayensu a lokaci ɗaya ne shi yasa ake ce da su al'asharatul mubashshiruna bil janna ba yana nuni akan cewa ba bayan su ba wani wanda manzo Allah ya bashi albishir din aljanna yana duniya akwai da yawa wanda manzo Allah ya ambace su cewa 'yan aljanna ne su suna tafiya akan ƙasa wanda babu su cikin al'ashiratul mubashshirun bil janna din nan irin su Thabit ibn Qais ibn Shammas irin su Abdullah ibn Salam irin su Umair ibn al-Hammam da Umair ibn al-Hammam da sauransu wanda sun tabbata a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu wa ƙaunuhul haƙu faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce wanda ba tunasance a cikinta wahum abubakarin wato suwar ashiratul mubashshiruna bil janna sune ga su kamar haka na farkon su shine abubakar azala ce abubakarin fil janna wa umaru fil janna wa usmanu fil janna wa aliyun fil janna wato waɗannan al-khulafa'ul arba'a kenan wanda mu yi magana akan su sai kuma talha ibnu ubaidillah talha ibnu ubaidillah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin jami'u tirmidhi jabir ɗan abdullahi ya ce na ji ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce man sarrahu an yanzura yamshi an yanzura ila shahidin yamshi ala wajihin ardu fal yanzur ila talhata min ubaidillah dukkan wanda yake so ya kallaci shahidi yana tafiya a doron ƙasa to ya kallaci talha ibnu ubaidillah wato talha ibnu ubaidillah bayan manzo Allah ya bashi garantin shi dan aljanna ne kuma ya bashi garantin cewa shi zai mutuwar shahada mun gane da kyau sai kuma azubair azubair ibn al-awwam wannan shi kuma yana daga cikin makami nasa yana shine hawariyun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisin Jabir na Abdullahi wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daban nasa yawm al-khandaqi wal Bukhari fi riwayati fa qala lahu man ya'tini bi khabr al-qawm walau ma fantadaba zubair thumma nadabahum fantadaba zubair ثم ندبهم فارتدب الزبير فقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير da Allah sallama ce kowane annabi yana da kai tatattun mabiya to ni tatattun mabiya na shine Az-Zubair ibn al-Awwab sai kuma Sa'ad Sa'ad ibn Abi Waqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi Sa'ad ibn Abi Waqas yana daga cikin fadail nashi kamar da yake cikin Bukhari da Muslim hadithin Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib yace ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a abawayhi li ahadin illa li Sa'd ibn Malik fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawma Uhud li Sa'd ibn Abi Waqqas irmi fidaka abi wa ummi Ali ibn Abi Talib yace ni dai da kunne na ban taba jin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ya ce wa mutum babana da mahaifiyata fansar ka in banda Sa'd ibn Malik shine Sa'd ibn Abi Waqqas yace naji manzo Allah ranar yakin Uhud yana faɗa ga sa'ad ibn abi waqas yace irmi fidaka abi wa ummi wa sa'id da kuma sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail yana daga cikin fadail nasa kamar da al-imam al-bukhari ya fitar a cikin littafin sa al-jami'ul musnad as-sahih annahu qala fi masjid al-kufa لقد رأيتني وإن أمر لموثقي على الإسلام في رواية أنا وأخته قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بأثمان لكان محقوقا أن يرفض wato sa'id ibn zaid yace lalle hakika na gani lokacin da umar yake daure ni saboda na musulunta saboda umar dan khattab sa'id ibn zaid ya riga shi musulunta to shi sa'id ibn zaid mijin umar ne to umar yana zawa yana gallaza musu azaba ya ce to na ganna a wannan lokaci kafin umar ya musulunta ya ce da a ce dutsen uhudu zai ragalgaje saboda abin da kuka aikata na rashin kirki ga usman dan affan ya ce lallai da ya cancanci ya ragalgaje mu gane da kyau wa abdurrahman ibn auf da kuma abdurrahman dan auf abdurrahman ibn auf yana daga cikin fadail nasa kamar yadda ɗansa abu salama ibn abdurrahman ya rawaito daga wajen malamin sana na Aisha kamar da al-Imam Tirmidhi ya kawo cikin littafin sa al-Jami a na Aisha tace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala inna amra kunna lamimma yuhimmuni min ba'di wa lan yasbir alaykunna illa as-sabirun qala thumma taqulu Aisha radhiyallahu anha rahimallahu abaka fasaqallahu abaka min salsabilil janna turidu bidhalika عبد الرحمن بن عوف وقال قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال يقال بيئت بأربعين ألفا أبو سلمة ابن عبد الرحمن يتي ناجو لقنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنا عائشة تتي مايكي عليه الصلاة والسلام يتي للي الأمرنكو yace wa nana Aisha al'amarin ku mata yana daga cikin abin da yake damuna bayana yana daga cikin abin da nake tunani bayan lalasu yanda abin da ya kasance amma ba wanda zai iya ɗaukan haƙuri a kanku face dai masu haƙuri na aisha ta ce fasakallahu a baka mai salsabil janna allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da mahaifinka daga ruwa na aljanna tana nufin abdurrahman ibn auf saboda shi ne baban abu salama ibn abdurrahman wa kana qad wasala azwajan nabi haƙiƙa Abdurrahman ibn Auf ya kasance ya sadar da zubunta ga iyalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bimalin da dukiyar da ta kai dinari 40 mun gane da kyau to yana cikin aljami'u tirmidhi da kuma Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda shine na goma su Abu Ubaida ibn al-Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma shine amin na wannan al'umma amintaccen wannan al'umma kamar yadda hadithin Hudhaifa ibn al-Yaman da hadithin Anas bin Malik wanda suna cikin Bukhari da Muslim suka tabbatar mazala cikin hadithin Anas ibn Malik yace inna likulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuha al-umma Abu Ubaida ibn al-Jarrah wato kowace al'umma tana da kai amin nata to amin din wannan al'umma din shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah Allah ta'ala ya kare da su gabaki ɗinsu na'am
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق نعم ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله dukkan wanda ya kyautata magana cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi magana wanda take mai kyau dangane da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa azwajihi tahirat da matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda dukkaninsu tsarkakakku ne min kulli danasi waɗanda suke tsarkakakku ne daga dukkan datti wa zurriyatihi almuqaddasina da zurriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ababen tsarkakewa min kulli rijisin daga dukkan ƙazamta faƙad bari'a minan nifaɗi haƙiƙa ya barranta ya kubuta daga munafurci dukkan wanda ya zamanto ya yi magana mai kyau game da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya yi shaida akan cewa ya tabbatar da cewa sahabbai na ma'aiki su ne al'ummar da ta fi kowata al'umma nagarta cikin wannan al'umma sannan kuma cikin sauran al'ummu baki ɗaya ba waɗanda suka fi su daraja idan ka cire annabawa annabawa kaɗai suka fi su mun gane da kyau sannan kuma ɓangaren matayen ma'aiki alaihi salatu wassalam ka cokan ɗinsu baki ɗayansu bai jefi kowata ɗaya daga cikinsu ba da mummuna kowace ya tabbatar da cewa ɓahira ce afifa ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wata da wannan sifa ɗin. gane sannan kuma ɓangaren abin da ya shafi zurriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kore musu dukkan ƙazamta bai tabbatar musu da wata ƙazamta ba cikin ƙazamtoti kamar yadda waɗansu daga cikin lalatattu suke tabbatarwa to ya barranta ya kubuta daga munafurci ya fita daga cikin sunayen almunafiquna wannan annifaqu li itiqadi ake magana ana wanda shine mafi sharri sama da annifaqul amali na'am na raba shi tun da na raba shi tun da وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل shikenan bayan ya tattauna kan abin da ya shafi sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma zai tattauna dangane da abin da ya shafi waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a wa ulama'us salafi malamai magabata na ƙurai minas sabiqina daga cikin waɗanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su minat tabi'ina cikin tabi'ai mu tabbatar da cewa mu kudirce cewa ahlul khairi wal athar wato sune ma'abuta alkhairi da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahlul fiqh wan nazar sannan kuma su ne ma'abuta fiqh wanda sun fahimci addini na musulunci da tubarau mai kyau wanda babu kura ko hazo ko kwamsa a cikin shi wan nazar sannan kuma su ne ma'abuta nazari wanda suke yin tsokace suke yin bincike game da abin da ya shafi mas'aloli na addini na musulunci la yuzkaruna illa bil jamil wato su ma waɗannan malamai ba a ambatan su face sai da kyakkyawan ambato za a ambace su da kyawawan abubuwan da aka sani nasu wa man zakarahum bi su'in dukkan wanda ya ambaci sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗannan malamai waɗanda bayan sahabbai su suka koyo ilimi daga wajen sahabbai kuma suka karantar da ɗalibansu hal abin ya iso zuwa gare mu fa huwa ala ghaidis sabil wato wannan mutumin baya kan hanya wanda take ta mu'mini na kurai wanda Allah ta'ala ce wa yattabi ghaira sabilil mu'mini to shi yana ghaira sabil din baya kan hanyar ta mu'mini na kurai din yana kan hanyar da ba mu'mini suka shimfida ta ba ya kirkiro wata hanya wanda ba za ta kai shi ga gaci ba na'am
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام عليهم السلام نعم.
ولا نقول نبي واحد أفضل نعم نعم ونقول نعم.
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء مم.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم na'am malam yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya ba ma fifita ɗaya daga cikin waliyai na Allah subhanahu wata'ala ala ahadin min al-anbiya alaihi wassalatu wassalam akan wani daga cikin annabawa amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su wato ba wani waliyi din yanda wilayarsa ta kasance ya zamanto girmansa ya kai wani annabi cikin annabawa نعم duk yadda annabi yake ba wani al- ba wani alwaliyu wanda yake matsayin annabi wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya sannan kuma muna kudurcewa a zuciyarmu abinda muke faɗa shine annabi guda ɗaya tan yafi dukkan waliyai na duniya wato wannan fa malam yana magana da wanda ya sani ne sufa yake yi wa raddi saboda yanda suke ɗaukaka suke kambaba waliyansu suna ba su matsayin da hatta manzannai suna ganin sun fi manzannai daraja to shi ne ce ba wai zancen wali ɗaya ba ka haɗa shi da annabi ɗaya annabi ɗaya ya fi waliyai ga baki ɗayansu na duniya da nasu wanda suke ce musu waliyai ɗin da ma waɗanda ma ba a ce musu waliyai ɗin ba kuma waliyai ɗin ne la'alla ma sun ma fi waɗanda waɗansu wanda ake ce musu waliyai ɗin mun gane da kyau saboda akwai sharaɗi na alwilaya wanda guda biyu sai in sun tabbata gabawa sannan ya amshi sunan wannan waliyi ko da baka ce mishi ba waliyi waliyi ne na Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci siffar guda biyu a cikin alkur'ani cikin suratu yunus ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sharadi na wilaya sai ce alladina amanu wa kanu yattaqun shine a samu al-iman da at-taqwa shi yasa malamai suka ce fa kullu muslimin waliyyun mun gane da kyau Na'am.
kowane musulmi waliyyi ne na Allah wannan kuma wadalika lakin bi hasabi ma ma'hum min al-iman wilayarsa za ta kasance gwargwadon abin da yake tattare da shi ne imani ba waɗansu iya adadin mutane ba ne wanda za a ce wane shi ne wali wane shi ne wali wane shi ne wali iya waɗannan su kaɗai ne waliyai wanda ba su ba ba za ka ce musu waliyai ba idan ka ce musu waliyai to ka yi saɓo ba haka ba ne wa nu'minu bima ja'a min karamatihim sannan kuma muna yin imani muna gaskatawa da dukkan abin da ya zo shi na karamatul auliya wato karamatul auliya shine abubuwan da suke khariqa lil ada abubuwan da sun keta al'ada ya huce ya- ya fi karfin al'ada ba abu ne wanda yake sananne al'ada irin misali mu dauki na Maryam alaiha salatu wassalam a lokacin da annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake shiga wajenta yana samun abincin da ba a samun shi a wannan lokacin to wannan ana ce mai karama saboda irin abin da yake khariqul lil'ada inga annabi ne sai a ce mai mu'jiza inga wali ne sai a ce mai karama ga irin abin da ya shafi ashabul kafi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama su da barci na shekara 300 da wani abu amma ko ba su mutu ba dan aka ga wannan karama ce ba su ci ba ba su sha ba suna barci duka suna huta kuma yadda Allah ta'ala ya sanya rana ba ta shiga inda suke iya kawai rana inda dare da inda safe ne za ta je ɓangaren su na dama inda marece ne za ta fada za ta yi ɓangaren su na hagu amma ba ta zuwa gurin su kaga wannan karamci ne karama ce kuma Allah subhanahu wataala ya mata a cikin alkur'ani gashi idan muka ɗauka irin su abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi akwai karamat wanda sun bayyana tattare da shi lokacin da kamar yadda yake cikin bukhari da muslim ɗansa abdurrahman ibn abubakar ya ce anna ashabu suffati kanu unasan fuqara فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربعون فخامس أو بثالث وأن أبا بكر ذهب بثلاثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعشرة أبو بكر ya tafi da mutum uku wanda Allah sallama ya tafi da mutum goma gidansa to shikenan yanzu da aka zo mutum uku nan na Abubakar da ya tafi da su gidan shi sai ya ce to kuma shi cikin mutum goma da za su ci abinci a fadar annabi yana daga ciki shi ya ce a gida annabi zai ci abinci amma kuma su baƙi in suka zo abdurrahman ɗan shi shi zai ba su abinci to da aka kawo musu abinci ya suka ce ba za su ci ba har sai mai gidansu ya zo aina rabu manzilina fa qalu la na'kulu hatta yaji rabu manzilina lokacin da ya zo shi sai yake cewa matar shi tace ma haba saka an adu yafika me yasa ka ka dade game da bakinka kana gani suna jiranka ce to aw ma ashaitihim biki ba su abinci ba biki ba su abinci ba tace an kawo musu sun ce sai ka zo ka to da ƙarshe dai ran shi ya ɓaci ya ce wai mullahi la abu abadan ce ba zan ci abincin na hal abada ba to su masu suka ce wallahi la na ba'amuhu hatta ta ba'amuhu ba za mu ci ba har sai ka ci abincin mutum uku ne amma da aka kawo saboda sun yi rantsuwa ya ce to ku kawo a ci da aka ci abdurrahman ya ce wai mullahi ma kunna na akhudhu min luqmatin illa raba min asfaliha aktharu minha ce wallahi ba ma ɗaukar loma ɗaya face dai abin da zai daɗu a ƙasanta sama da loma ɗaya duk loma ya aka ɗauka to wanda za ta maye gurbinta ta fi haka nan muka ci muka gama cikinmu abincin ya ba fi yadda muka fara cin shi yawa kaga wannan karama ce kuma ya kai wa ma'aiki sa salam na da yan barka za a samu wani kayan da na yau jin an gidi
na gidi abinci ko nama ko na wani kayan barakan lafiya in muka ɗauka cikin al'ashiratul mubashiru na biljanna ina akwai sa'adu muna abi wa ƙas sa'adu muna abi wa ƙas akwai wani ana ce da shi usama ibn qatada ana mai alkuniya da abu sa'ada lokacin da yan kufa suka kai kukan sa'adu muna abi wa ƙas cewa bai iya sallah ba wajen umar ɗan khattab umar ɗan khattab sai ya cire shi da gwamna ne a kufa sai ya cire shi sai ya saka amma rubun yasi da zama shine wato madadinsa to sai umar ya aika shi sa'adu bin abi waqas tare da mazaji tare da jama'a yace ku je ku duk masallacin da kuka sani a kufa a shiga a tambaya ya sa'adu yake sai a je duk masallacin da suka shiga falam ya da'a masjida li al-kufa illa sa'ala anhu wa yuthnuna ma'rufan sai su shiga a ce eh sa'adu mutumin kirki ne Allah sanya albarka malami ne ya iya sallah da sauransu yanzu har suka shiga wani masallaci na banu abs faƙama rajulun minhum yuqalu lahu usamu ibn qatada yukuna abasada faqala amma idna shadtana fa inna sa'adan kana la yasiru bis sariya wa la yaqsimu bis sawiya wa la ya'dilu fil qadiyya sai lokacin da suka shiga bayan sun yi tambaya sai ɗaya daga cikin su ya tashi muke to tunda dai har kun gama mu da Allah kun ce mu faɗi gaskiya sa'ad ibn abi waqas lokacin da yake nan mutum ne wanda baya fita yaki sai da ya tura mutane saboda tsoron mutuwa yake sannan kuma in an kawo ganima baya adalci wajen rabu sannan kuma in aka zo shari'a wajen shi baya yin adalci a cikin a cikin shari'a wala ya adu fil qadiyya magana nawa ya fada uku yace la yasiru bis sariya wala yakasibu bis sawiya wala ya adu fil qadiyya sai sa'adu yace amma wallahi la adu wannan bi salatin uku ka fada ko dima uku zai to zai addu'a uku ce Allahumma in kana abduka hadha kadiban dama riya'an wa sum'atan fa'dil umurahu wa adil faqrahu wa arridhu fil fitan yace wallahi zan yi maka addu'a uku yace Allah in wannan bawan naka ƙarya yayi mu ya tashi ne saboda riya sannan kuma ya nuna wa mutane cewa shi shi da ya faɗi gaskiya a kaina Allah in dai har ƙarya ce Allah ka tsawaita mai rayuwa kada ka amshi ransa da wuri sannan kuma ka tsawaita mai talauci ka talauta shi da kyau zama talauci mai ƙarfi ne sannan kuma Allah ka jarrabe shi da fitintu gane da kyau sa'ad ibn abi yauqa sai addu'a uku Abdul Malik yace fa ana ra'aytuhu ba'du qad saqada hajibahu ala aynayhi min al-kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fi qur'i gamizuhunna Abdul Malik yace wallahi ni da ido na na ga wannan dattijo Usama ibn Qatada wanda Sa'ad ibn Abi Waqqas ya mai wannan muguyar addu'a din guda biyu da tsohon sun kama shi da talaucin sun kama shi kuma wallahi lokaci ya manyanta tukun sama da shekara ta sai idanuwan shi baki ɗaya gidan shi sun rufe shi amma ina ganin shi zai zo ya tsaya a titi in yan mata suka zo huce ya ce zai musu wane ga ya kama su ya mammatse su ya ce na gan shi ga jarrabawar da Allah ya jefa shi ga kuma talauci ga shekarun Allah ya tsawaita mai yana daga cikin karamatul auliya ga sa'ad sa'id ibn zaid ibn abu ibn amr ibn nufail shi ma mas'ala ta hada shi da ishi da arwa game da abin da ya shafi makwabcinta ne a gona sai ta zo ta wajen marwanu ta ce wa marwanu ai sa'idu bin zaid ya ci haƙƙinta ya shigo gonarta aka kirawo shi yace ana an taqisu min haqqiha shay'an ba'da ma sami'tu min rasul sallama yaqulu man akhadha shibran min al-ardi zulman duwiqahu min sab'i ardina yawm al-qiyamati yace ne zan ci haƙƙinta a gonarta ce gonar mai ana maganar kirki a rakazancen gona naji ma'aiki ya ce gurgurdan ɗaya ne ɗaya in ka ci na mutum a kan zalunci za a maka sakandami a huya da shi ranar tashin alkirma sai ce to ma zan mata addu'a Allahumma in kadat kadibatan fa ammi basaraha wa qutulha fi ardiha ce Allah in ƙarya ta mu bai shiga haƙƙinta ba ta ce na shiga haƙƙinta ta yi haka ne don ta tozartar da ni a idan jama'a to Allah ka makaftar da ita kuma Allah kada ka amshi ranta sai a gonar tata wala kuma haka ake ta zama makamniya a gonarta akwai rijiya tana cikin tafiya ta fada cikin rijiyar ta mutu eh to irin waɗannan karamatul auliya akwai shi ba a kore su amma dai abinda aka tabbatar da shi za a tabbatar wa sahha an istiqati min riwayatihim wa sahha ya inganta an istiqati daga amintattu min riwayatihim daga cikin ruwayoyinsu abubuwan da aka samu na ruwayoyi wannan saboda waɗannan hadisan dukkaninsu suna cikin bukhari da muslim iya na na na na na jabir ibn samura na sa'ad ibn abi waqas shine wanda ka kaso mafi tsoka na shi yana cikin bukhari kadai amma shi ma dai akwai shi cikin muslim din mun gane da kyau wanda zamu ga al-imam al-imam an-nawawi yayi babu karamatil awliya babu karamatil awliya wanda ya kawo ayoyi da kuma hadithai na ma'aiki sa salama wanda duka waɗannan guda uku ya kasu a can now
ولا نصد ولا ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من من موضعها
na'am wa nu'minu bi ashratis sa'a sannan kuma muna ba da gaskiya da alamomi na tashin alkiyama min khurujid dajjal na fitowar dujal kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya bayani cikin alamomi guda goma wanda za su bayyana kafin alkiyama ta kasance akwai fitowar dujal wa nuzuli isa ibn maryama alaihi salatu wassalam da kuma saukowar annabi isa ɗan na maryam abinci ya ƙara tabbata a gare shi ya sauko daga sama shi ma wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar sannan kuma ma'aike alaihi salatu wassalam ya tabbatar a cikin hadithi ingantacce irin hadithin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim sannan kuma da hadithin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim haka da hadithin Abu Dharr al-Ghifari wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim wa nu'minu bi dhulu'i ash-shamsi min maghribiha sannan kuma muna yin imani da hudowar rana daga mahaɗarta yanda take fitowa daga mahudarta to akwai ranar da za ta fito kuma daga mahaɗarta kamar yadda hadisin Abu Dharr ne Gifari ya nuna wanda yana cikin Bukhari da Muslim sannan kuma haka hadisin shi na cikin Muslim ya tabbatar haka hadisin Abu Huraira na cikin Muslim ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce idza salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha tulu'u ash-shamsi min maghribiha wad-dajjalu wa dabbatul ardh gane da kyau wa khuruj dabbatil ardi min mawdi'iha da kuma fitowar dabbatil ardi wato dabba ta ƙasa min mawdi'aha daga inda ma'aiki alaihi salatu wassalam yace za ta fito wa idza waqa'a qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun na'am
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا مم.
ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة مم.
وإجماع الأمة wala nusaddiqu kahina ba ba gaskata boka kan dukkan abin da zai fada saboda boka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ja kunnen mu dangane da gaskata shi iya gaskata shi zai iya janyo wa mutum kafircewa abin da Allah ta'ala ya saukar ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wala arrafan hakanan ba ma gaskata dan diba duk wani dan diba ba ma gaskata shi wala man yad'i shay'an yukhalifu alkitaba was sunna wa ijma' al-umma haka ba ma gaskata dukkan mutumin da yake da'awar wani abu wanda wannan abin ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya saba wa ijma'i na wannan al'umma din na'am
ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا na'am ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ونرى الجماعة حقا منا غني جماعة غنغو نا جماعة السواد الأعظم جماعة مي يوا حقا gaskiya ne wa sawaban kuma daidai ne wato kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gawa a huzaifa ibn liman talazzamu jama'atul muslimina wa imamuhu ka lazumci jama'a ta musulmai da kuma limaminsu kamar yadda yake cikin bukhari sai bukhari da muslim walfurkata zaigan sannan kuma muna ganin cewa rabuwa karkacewa ne wa azaban da kuma azaba ce wato aljama'a bawon Allah musulmi ya kasance ma aljama'a wannan gaskiya ne kuma shi ne daidai mutum ya zamanto ya yi tawaye ya fita daga ƙarƙashin imma ya zamanto ya yi wa shugaba na musulmai tawaye kuma ya zamanto ya fita daga cikin jama'a ta musulmai saboda ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadithi ingantacce na abdullahi ɗan abbas azala sallallahu alaihi wasallam ce man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min aljama'ati wa fi riwayatin man faraka aljama'ata shibran fa mata mitatan jahiliya hadithin abdullahi dan umar wanda yana cikin sayo muslim azala ce man khala'a yadan min ta'atin laqiya allaha yawma yalqahu la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliya da kuma hadithin Abu Huraira wanda yana cikin sahihu Muslim wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man qatala tahta rayatin ilmiya yaqdabu li asaba aw yansuru ila aw yansuru li asaba aw yad'u ila asabatin faqutila faqitlatun jahiliya wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha bi mu'miniha wa la yafi li ahadin ahadahu falaysa minni wa lasu minhu an gane da kyau alfurqa rabuwa ta waye wannan karkacewa ne da kan hanya ta gaskiya da kuma azaba ce wannan wadinul lahi fil ardi was samai wahidun addinin Allah da ƙasa da sama duka guda ɗaya ne shine addini na musulunci qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce inna ad-dina 'inda Allah islam haƙiƙa addini wanda yake yardadde a wajen Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi bayan shi su haɗu da shi da wannan addinin shine addini na musulunci Allah ta'ala ce wa raditu lakumul islama dinan la yarda muku addini na musulunci a matsayin shine addinin da nake so a haɗu da ni da shi na'am وهو بين الغلو والتقصير مم.
وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس na'am to addini- فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا Mm.
ونحن براء ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه na'am ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأ- وأردياء وبالله العصمة والتوفيق بارك الله فيكم وهو بين الغلو والتقصير wato addini na musulunci shi bainal guluwi wa taqsir tsakankanin huce gona da iri da kuma takaitawa anan yake alwasat anan yake wa bainat tashbihi saboda cikin bayan Allah akwai waɗanda suka yi huce gona da iri a cikin addininsu suka siffanta annabawansu da cewa su ne Allah ko kuma 'ya'yan Allah kamar yadda Kirista cikinsu akwai waɗanda suke da aƙidar cewa annabi Isa ɗa ne na Allah akwai wanda suke da aƙidar cewa annabi Isa shi ne Allah akwai wanda suke da aƙidar cewa annabi Isa ɗaya ne daga cikin alloli guda uku wanda kuma waɗannan dukkaninsu Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani cikin suratu al-ma'ida da farka faran ladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam da farka faran ladina qalu inna allaha thalithu thalatha wa qalat al-yahud uzair ibn allah wa qalat an-nasara al-masih ibn allah wato Allah ta'ala ya mace su duka cikin alqur'ani sufofi wato guda biyu cikin suratul ma'ida na uku cikin suratu at-tauba ko suratu bara'a wa bainat tashbih wa ta'dil sannan kuma shi addini na musulunci yana tsakankanin at-tashbih kamantawa da kuma at-ta'dil da kuma wafantawa mun gane da kyau at-tashbih sune waɗanda suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wa kanshi yana ji yanda yake ji haka dan adam yake ji ya tabbatar wa kanshi hannu hannunsa irin na dan adam ne ya tabbatar wa kanshi kafa kafar shi irin ta dan adam ce ya tabbatar wa kanshi kaza to irin na dan adam ne shine kamanta wato sifa ta Allah da sifa ta bil adama da kuma wanda suke da at-ta'dil wa fantarwa wanda su kuma sun ce Allah baya ji baya gani ba shi da hannu ba shi da ido ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza shine wafantarwa da karshe sai ya fita cewa ba Allah kenan mun ga da kyau to addini na musulunci baina baina yake ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sifofi yanzu wannan ya fita daga cikin at-ta'dil kenan sai kuma ya zamanto ya tabbatar wa Allah sifofinsa amma sifarsa la ka sifati ahad min al-bashar ba kamar sifofin ɗaya ne daga cikin bil adam ba wani wanda yake tarayya da shi wajen kalan sifar Allah subhanahu wata'ala mun gane da kyau wa bayyana da jabari wal qadar sannan kuma musulunci tsakankanin jabariya ne da kuma qadariya al-jabar su ne aljabariya su ne waɗanda suke ganin cewa ɗan adam tilasa shi akai duk abin da haka ɗan adam ya yi kawo majiburin alaihi tilasa mai akai ɗan adam baya da katakus wajen aikinsa mun gane da kyau wanda suna ganin cewa allah ya zalunci bayansa waɗanda suka aikata laifi saboda kamar ka cewa mutum ne ka ɗaure mai hannunsa ka ɗaure mai kafafuwansa kuma ka jefa shi cikin rijiya ka ce kalka yadda ruwa ya taba ka suka ce to haka Allah ya yi wa bayansa wanda ya so ya azabtar da su suka ce kawai Allah subhanahu wata'ala dan adam anan sun kore wa dan adam aiki mun gane da kyau su kuma alqadar su ne waɗanda su kuma suka yi guluwi sai ya zama to sun kore ba Allah subhanahu wata'ala ba shi da sawa hannu cikin abin da yake gudana cikin bayansa dan adam shine yake yankawa kansa aike shi mun gane da kyau shi ne yake kaddara wa kanshi aikinsa sai ya zamanto shi addini na musulunci ya tabbatar da cewa ɗan adam akwai kasu guna shi kuma akwai fi'ilu na Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wa bainal amni wal iyas sannan kuma addini na musulunci yana tsakankanin al'am wato garanti wal iyas da kuma ɗebewa ƙauna saboda al'am su ne murji'a murji'awa su suna baiwa mutum lasisi matukar ka ce kai mumini ne to ba ka da matsala ɗan aljanna ne kai duk wani laifi da za ka aikata duk wata kabira minal kaba'ir ba ka da matsala imanu ka imanu kamilun ba wani abin da zai same ka idan ka mutu ɗan aljanna ne kai to kuma akwai daga gefe ɗaya su kuma ahlul iyas wanda su kuma idan bawa ya aikata sabo ya fita daga musulunci ya kafirta mun ga da kyau wanda yukaffiruna al-muslima bil kabira idan ya aikata laifi mai girma ya fita daga musulunci irin khawarijawa da mu'tazilawa wanda sun mutazilawa su suna ganin sun ajiye shi akan bainal manzilatain manzila bainal manzilatain mun gane da kyau to amma dai daga karshe su ba suka ce in ya mutu akan hakar da dan wuta ne to shi musulunci bainal amli wal iyas ne ba wani wanda zaka ce yana da yana da garantin dan aljanna ne ba wanda ma'aike alaihi salatu wassalam kuma ya bada labari akan shi ba kace kawai wani saboda mumini ne shi garanti azaba ba za ta shafe shi ba afa aminu makarallahi fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun innahu la ya'simu min rauhillahi illa alqawmul kafirun mun gane da kyau fa hadha dinuna wannan shine addinin mu wa atiqaduna sannan kuma shine abinda muka kudurce zahiran wa batinan a zahiri da batini a zuciyarmu da gangan jikinmu abinda ido kan iya gani wa nahnu bara wa nahnu bara'u ila Allah ta'ala mu mun barranta zuwa ga Allah ta'ala mun kubuta ga Allah subhanahu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu daga dukkan mutumin da ya saba waɗannan abubuwan da muka ambata dukkan mutumin da ya saba wannan abin da muka ambata to mun barranta da gare shi ba mu ba shi a wajen Allah subhanahu wataala wa bayyanahu abin nan da muka bayyana shi a cikin wannan littafi namu bi albarka wa nas'alullah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wataala an yuthabbitana ala al-iman ya tabbatar da mu akan imani wanda yake cikakke wa ya khtimala na bihi kuma ya amshi ranmu ya cika mana rayuwarmu ta ƙarshe ‘yan mintunanmu na ƙarshe sa'o'inmu na ƙarshe da imani wa ya asima na midal ahwa'il muhtalifati sannan kuma Allah ta'ala ya kare mu daga soye-soyen zukata waɗanda suke masa saba juna wal ara'il mutafarriqa da ra'ayoyi waɗanda suke mararraba waɗanda suke masu rarraba jama'a wal mazahibir radiya da matuhiyoyi waɗanda suke masu hallakar da waɗanda suka tafi wannan matafiyoyi ɗin mitsil al-mushabbihat ce misalin al-mushabbiha waɗanda suke kamanta Allah subhanahu wata'ala da ɗan adam suke kamanta siffar Allah ta'ala da siffar ɗan adam wal mu'tazilati da mu'tazilawa wal jahmiyati da jahmiyawa wal jabariya da jabariyawa wal qadariya da qadariyawa wa ghayrihim da waɗansu su min alladhina khalafu as-sunnata wal jama'a daga cikin waɗanda suka saba wa sunna ta ma'aiki sallama da kuma jama'a ta musulmai wa halafu dalalata suka kawanci bata ya zamanto abokin su shine bata wa nahnu minhum bara mu mun barranta daga gare su ba mu ba su wa hum indana dullalu su batattu ne a wajenmu wa ardiya'u su hallakakku ne a wajenmu duk waɗanda suke da wannan aƙida ɗin batattu ne kuma hallakakku ne wabillahi al'ismatu wa taufiq kariya daga munakatar duka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne to dai mu yi kokari dai mun turo shi da karfi a yaƙuri abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tare a cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana malam mai littafin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka makwancinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da jannatul firdausil a'la Allah subhanahu wa ta'ala ya kusantar da shi ya kara mai kusanci zuwa ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallama yanda ya kokari ya baiwa aqida ta musulunci kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya kallaci wannan aikin nasa ya ji kansa ya gafarta mai kusakuren shi Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wato abin da ya zamanto ya bari na littattafai da sauransu malamanmu waɗanda suke mun san sunansu da waɗanda mun san sunansu ba tun daga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ila yawmi na hada Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka rasu Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu da rahama ya gafarta musu Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta su samun kusanci wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam masu rai daga cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu rayuwa mai albarka Allah ta'ala ya kara tabbatar da digadigansu akan tafarki na gaskiya da kuma yi wa gaskiya ɗin aiki sannan Allah ta'ala ya albarkaci duriyarsu mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara dafa mana cikin al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan wannan hanya mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya sa har mu koma gare shi muna kan wannan hanya mai kyau subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik